الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka barkanmu da sake saduwa wannan safiya ta ranar asabar 20 ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 27 ga watan 7 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara 2024 za mu ci gaba da darasi na uku a cikin wannan littafi bai albarka mai suna alfara'idul jalila wasa'iqul fawa'idil jamila fi ulumil qur'an wallafar babban malami الشيخ العلامة عبد الله بندو رحمه الله تعالى satin da ya gabata mun tsaya a baiti na talatin da shida a baiti na talatin da shida da yake magana gargashin fasuli dangane da sauka alkur'ani da abin da yake da alaka da wannan da za a tashi sabon fasuli shi ma duka dai karkashin sauka alkur'ani mai girma mala ya ce faslun baiti na 37 kenan unzila jumlatan min al-lawhi ila sama'ina fi ramadan dhil ula ثم منجما بقدر الحاجة من أظهر الداء يرى علاجه علمه بفضله جبريل ثم أتى وعلم الرسول يأتيه تارة كصوت الجرس وتارة كصورة المدرس وتارة ينفثه في روعه وتارة يأتيه في هجوعه على حروف سبعة قد أنزلا شاف وكاف كلها ليسهلا لو خص من لغاتهم بواحده لشقهم لأنها معددة فمهمز يدجم أو يشم ومنهم من ضدها يؤم لو كلف الكل بأن يترك ما بأن يترك ما يعتاد طفلا ناشئا أو هرما لشقه ولم يقله إلا بعد رياضة اللسان ثقلة فتلك سبع فيه من لغات أفصحها فيما عن الأثبات قريش هارس هذيل يمن مع أسد تميمهم هوازن وكيل أوجهم من اللغات تخالفت بسبع تغييرات قيل وعيد وعد حلال قيل وعيد وعده حلال وعظ حرام حجج أمثال وجاء غير ذا من الأقوال فوق ثلاثين فلا تبالي تتمة والوحي بالإلهام أو كتابة في لوح أو صحيفة قد نابه unzila unzilati tauratu bil ibrani wa unzila zaburu bis suryani wa unzila al injilu bil ajmiyyi wa unzila al qur'anu bil arabiyyi hal ghayruhu jaa min al qur'ani كسندس أو لم يجئ قولان بأنه توافقت لغات عليه لكن رده الأثبات وليس كونه به ممانع من كونه من عربي ناصع wannan shi ne ƙarshen babi shekhu abdullahi yake cewa faslun ai haza faslun wannan wani fasali ne ƙarƙashin albabul awwal mala ce unzila alƙur'ani an saukar da shi jumlatan a dunkule wato gaba ɗayansa tun daga fatiha zuwa nas min lauhi daga allahu almahfuz ila sama'ina zuwa saman wannan da muke kallo zuwa baitul izza kenan fi ramadana wannan saukar an yi ta ne a cikin watan ramadan a cikin watan ramadan wato a daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr to wannan sauka daga allahul mahfuz wato zuwa baitul izza aka saukar da shi a dunkule zil'ula shi ramadanan nan ma'abuci darajoji ne maɗaukaka ai zil maratibul ula wato yana da darajoji da falaloli maɗaukaka to daga nan summa muna jaman bi ƙadaril haja sai aka dinga saukar da alƙur'ani wato a rarrabe gwargwadon bukata wato daga sama zuwa ƙasa kenan e gwargwadon bukata shi yasa wani lokaci wani abu zai faru sai kaga wasu ayoyi sun sauka ko wata sura ta sauka e duba da yanayin abin da ake ciki e saboda da an ce a saukar da shi gaba ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga akwai wahala eh akwai wahala da ya zama wajibi in ka fara karatu alkur'ani to zama guda sai ka gama eh ba yau ka koyi suratul fatiha gobe ka karanci wata sura da ka fara majalisi ɗaya min awwalihi ila akhirihi kuma sai ka iya inda an saukan ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi jumlatan wahida to kaga tausaya mana na hankali sannan da ya zama wajibi kowa sai ya haddace shi to kaga ko akwai ai eh to shine hikimar da tassa ake an ka saukar da shi sura bayan sura ayoyi bayan ayoyi gwargwadon bukata to shi yasa ya halatta ka je makaranta yau a baka sura kaza ko aya kaza ko hizifi kaza in ka je kadar da ka iya sai ka dawo malami ya kara maka to wannan ya samu asali ne daga wancan to shi yasa ya ce bi kadaril haja an yi haka ne gwargwadon bukata saboda man azharar da a yura ilaja wannan cikin baiti ne dama a hikima ana cewa duk mutumin da ya bayyana ma likita cutarsa to yura ana sanar da shi ilaja abinda zai magance wannan cuta ɗin saboda babu wata cuta da ba ta da magani duk cutar da kake gani to Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to Allah ya kaddara mata magani dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to yura a nan bai ma'anar alima ce man azhara da a yura ilaja duk wanda ya bayyana da cutarsa in ga malami ne ka bayyana masa cutar jahilcin da ke tare da kai to zai baka magani sai ce baka ai abin nan da baka sani ba kaza ne ko kuma abin nan da ka yi zato kaza ne ba haka ba ne ga yadda abin yake to shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama haka aka dinga saukar da alkur'ani cikin shekara ashirin da uku yau a saukar da kaza wani lokaci a saukar da kaza haka har alkur'ani ya kammala to sai ce allamahu hudin na yana koma zuwa ga allahu subhanahu wa ta'ala duk da ba a ba ambace shi ba a cikin baitocin da suka gabata amma dai za ka kaddara shi zuwa ga Allah allamahu Allah ya sanar da alƙur'anin nan jibrila akwai aliful itlaq a gaban lamun din nan eh irin wadda aga ar-rasula allamahu jibrila Allah ya sanar da mala'ika jibril bi fadlihi da falalarsa saboda haka shi ma mala'ika jibril sai da aka koya masa sannan shi kuma ya fahimta aka ce to je ka kai ma wani saƙo sun ma'ata sannan ya zo wa allamar rasula shi kuma ya koya ma manzo to ashe kaga ka ce za ka iya alƙur'ani ba tare da malami ba to kaga shirme kake yi shi wa mala'ika jibrilu allah ya sanar da shi ya koya masa alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe shi kuma ya zo ya koya ma manzo sallallahu alaihi wasallama a gani wannan da a nuna maka ilimi sai an koya ilimi sai an koya duk abin da baka san shi ba a kai tsaye to ba zai yi wannan ka san shi ta wata hanya ba dole sai ta hanyar malamai in ba haka ba kuma banna za ka yi amma za ka yi sanin ƙa'idodi na ilimi to a ƙarƙashin waɗannan ƙa'idodin na ilimi kuma ka je ka fahimci wasu abubuwa da dama shi wannan ba shi ake magana ba na ana maganar mutum ne wanda yake jahili ƙinni bai taɓa karanta alƙur'ani ba kuma ya zo ya ce a so yake yi ya zama malami cikin alƙur'ani bai taɓa karanta hadisi ba ce sai yake zama malami a cikin hadisi ko na hawo da sarfa da sauransu to wannan ba zai taɓa yiwa ba amma in ka san ƙawa'idu na ilimi to akwai abubuwa da yawa cikin addini da zaka gane da karan kanka to wannan ba shi ake magana a nan ba ana magana wanda yake zero a wani fanni eh shi zero yake sifir yake to shi in yana son ya san wani abu to dole sai ya samu wanda ya san wannan abu tsoraka wajibi ne mu dage mu ci gaba da karatu shi yasa za ka ga waɗanda ba su yi zurfi a cikin ƙawa'idu na ilimi ba wasu na ƙoƙarin su mai da kansu malamai ba ta hanyar sayan littattafai a karanta ko ta hanyar Uh, sauraren kasusuwa to sai ka ga kusakuransu suna da yawa e, suna da yawa kwarai da gaske a harka ta ilimi e, su tari in suka zo su yi bayani to sai ka fahimci cewa wannan ilimin ba ga bakin malami suka ɗauke shi ba don duk wanda ya karatu ya fahimci karatu to da ya saurari wanda ga littafi ya ɗo karatu ma'ana kan titi bai je makaranta ba to zai gani zai gane cewa kai wannan ɗan bakon haure ne ya atihi taratan mala'ika jibrilu yakan zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ko kuma wahayin ko alkur'ani duka ya tihihi din yana iya ɗauka alƙur'anin ko wahayin yana zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ka sautil jarasi kaman ƙarin ƙararrawa wato annabi zai ji wasu al'aswat saututtuka murtafi'a sosai wani zubin bai ma fahimtar me ake faɗa sai daga baya sai ya gane ashe alƙur'ani to shi yasa ya zo a hadisi ya ce ma wannan yanayin ya fi tsanani a kansa ya fi wahala sosai fiye da sauran fuskoki na wahayi da alkur'ani yake sauka gare shi wannan ya fi ba shi wahala zai ta jin sauti ashe mala'ika jibrilu ne ke karanta alkur'ani amma saboda ƙarfin sautin da ƙararsa ba kasafai ma yake fahimtar mami ake sai daga baya wataratan wani lokaci ka suratul mudarrisi mala'ika jibrilu kuma yakan zo da sura ta malami mai koyarwa zai zo da siffa ta dan adam ta malami da kamala da komai sai ya zo ya sami adam sallallahu sallama sai ya masa bitan abin da Allah ya aiko shi na alkur'ani kuma ba wai karan kansa yake zuwa ba sai wa an ba shi umarni sai an ba shi umarni ce wato a yau lokaci ka zaga abin da an ka aike ka kaje ka gaya wa annabi shi ma sai an ba shi umarni ba karan kansa yake yi ba to abai yana da ƙa'ida to wannan shi ma yana da yawa musamman ga hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an wanda aka fi sani da hadisin jibril so kaga annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya zo da sura ta malami ya zo yana wa annabi tambayoyi da sauransu to hatta alkur'ani malaika jibril yakan zo da wannan siga din eh ya sanar da shi to wannan ita ma tafi sauki wataratan wani lokaci yanfusuhu fi ru'ihi malaika jibrilu kawai zai zai busa alƙur'anin wato cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma abin ya tabbata ba tare da ma ya ga mala'ikan ba eh kawai zai zo ya tusa masa ayoyi ko surorin da Allah ya aiko shi shikenan sai annabi ya ji kuma sun zauna eh to wannan yana nuna maka ilimi a zuciya yake ba a kwakwalwa ba eh ta kwakwalwa ba abin da take ajiyewa ita dai tana taimaka ma zuciya ne amma ilimi karatu cikin zuciya yake duk da akwai saɓani amma dai wannan shine ƙauli wanda ya fi kyau kuma ya fi ƙarfi cewa ilimi ba a kwakwalwa yake ba akwai masu cewa a kwakwalwa yake da kunnuwa wataratan wani lokaci ya atihi yana zoma annabi sallallahu alaihi wasallama shi alqur'anin ko wahayin fi hujuihi wato yana ma bacci yana bacci sai wahayi ya sauka yana tashi kuma sai ya ji ga sabon abu ya zo masa kuma shi ke ya tabbata e to shi wannan akwai maganganun malamai akai amma dai alƙaular raje wannan bai tabbata ba babu wata aya ko wata sura da aka saukan ma annabi sallallahu alaihi sallama ta hanya ingantacciya yana bacci to amma dai malamai na ambata shi yasa malam ya kawo shi sauran malamai suna yawan kawowa amma dai wannan bai inganta ba amma fuskar farko da ya ambata da ta biyu da ta uku wannan duka ya inganta amma dai ita wannan ta hudu to malamai sun ce ta hanya ingantacciya ba a samu ba cewa ga wata sura ko wata aya ta sauka ga annabi alhali yana bacci to sai ce ala hurufin saba'atin kadi unzila kuma alkur'anin nan hakika an saukar da shi akan wasu haruffa guda bakwai shafin kuma haruffan nan dukkaninsu masu warkarwa ne kafin kuma masu wadatarwa ne wani harafi ka karanta alƙur'ani da shi daga cikin bakwai ɗin nan to wannan ya wadatar na fatar an gane kullu ha gaba ɗayansu in ka ga dama ka karanta da harafin farko ko da biyu ko da uku ko da na ƙarshe kowanne ya yi to me hikimar haka ba a saukar da alkur'ani da lahaja ko harafi ɗaya ba sai mali ya ce liyas hula saboda alkur'ani ya ya sauƙaƙa walaƙar yassarna alkur'ana lizikir to wannan yana cikin ma'anarsa to shi wannan cewa an saukar da alkur'ani akan harafi guda bakwai hadisi ne wanda wasu malamai ma na ganin ya kai haddin attawatur za mu karanta attawatur alhadisul mutawatir cikin misbahun rawi shine hadisin da adadi mafi yawa suka ruwaito shi a kowace tabaka adadin da hankali da al'ada sun kore kan cewa wa'annan mutane su haɗu a kan ƙirƙiro ƙarya kuma su yaɗa ta su hadisi ne wanda ya zo fi sahihi bukhari kuma ya zo fi sahihi muslim da sauran littattafai duka malamai sun kawo ta hanyar sahabbai daban-daban irin su ubayyu bin ka'ab anas ibn malik da makamantansu cewa an saukar da alkur'ani akan harufa guda bakwai to wannan harufa guda bakwai kamar yadda shi malam zai ambata a yin saɓani a kansu kusan sama ga ƙauli ma talatin kamar yadda zai yi bayani to haka ka samu fathul bari sharhu sahihul bukhari na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya yi dogon bayani akan wannan da albaharul muhit na al-ethiopi rahimahullah sharhu sahihi muslim shi ma ya yi dogon bayani ƙarƙashin wannan hadisi domin tantance me ake nufi da sauransu da yawa wasu sun ɗauka cewa kira'o'i guda bakwai ake nufi wannan kuma ba haka ba ne kira'o'in ai ba guda bakwai ba ne guda goma ne su ne almutawatirai to in ka ce bakwai to su kuma sauran uku ɗin fa kina yi jifa da su ko ko su ba a saukar da alkur'ani a kansu to ba waɗannan kira'o'i guda bakwai ake nufi ba to malam zai faɗi kaɗan daga cikin saɓanin malamai da kuma abin da ya fi ƙarfi lau khussa min lughatihim bi wahida ta yi wani ya tambaya a to me yasa ba a saukar da alkur'ani da harafi ɗaya ba wannan kamar shi malam ya zaɓi wani ƙauli da malamai ke kawowa cewa saba'ati a harufin dinnan a lugogi na laraba ake nufi kamar yanzu a hausa muna da ta kanawa muna da ta sakkwato muna da ta zage-zage da sauransu kaga duka ƙarƙashin mi hausa ne ko kuma kowanne yana faɗan abubuwan da ɗan wancan baya faɗan su kai ba lalle ba ne ma ya fahimta sai an masa bayani ko ba haka bane to su ma larabawan haka suke suna da irin waɗannan lahajat ɗin za a faɗi sunayen wasu daga cikinsu to akwai waɗanda suka ce saba'ata a harufin ɗinnan wa'annan lugogin ake nufi daga cikin lugatu na laraba sai Allah ya zaɓi guda bakwai suna da yawa suna da yawa shehu abdullahi cikin al-miftahu tafsir ya ce sun fi hamsin sun fi hamsin yana cewa lugatu hulhamsu na falkathiru E, wato lugogin da aka ɗauko na larabawa aka sa cikin alkur'ani to sun kai hamsin falkasiru amma waɗanda ƙur'ani ya fi yawan amfani da lugarsu ƙuraishun shi ne lugar ƙuraishawa ta fi yawa a cikin alƙur'ani wajabihin namiru waɗanda ke bi ma ƙuraish sai banun namir suke bi musu wajen yawa an gane to haka ya ci gaba da kawo su akwai su huzail akwai su hawazin akwai su yaman da makamantansu to shi ne mala ya ce lauhussa min lughatihim inda an keɓance saukar da alƙur'ani daga cikin lugogin larabawa bi wahida sai aka saukar da shi da luga ɗaya to la shaqqahum to da su karan kansu larabawan ƙur'anin sai ya ba su wahala bale mu da ba laraba ba eh li'annaha mu'addida eh saboda lugatu din nasu suna da yawa to shi yasa saboda a sauwaƙe alƙur'ani shine ko kowace yadda annabi ya karantar da alƙur'ani kowane dangi ko ɓangare na larabawa sai annabi ya karantar da su alƙur'ani gwargwadon yadda suke furta larabci an gane? shawa annabi ya tun da shi annabi duk ya haddace lahajatu din na laraba duk wata lahaja ta larabci annabi ya santa kuma yana jinta to in ƙuraishi suka zo sai ya koya musu alkur'ani daidai da yadda suke faɗa in huzailu suka zo su ma haka kabila abdullahi dan mas'ud in yaman su ma suka zo haka hawazin da makamantansu saboda suna da yawa to kaga da an ce a saukar da shi akan lahaja ta ƙuraishawa to da irin sun hawazin su yaman da kaga sun wahala to kaga mu za mu fi su wahala ko ku za mu fi su wahala eh misali da za ku iya fahimta kamar yanzu a ce a matsayinka na bakane a ce ka yi hausar sokoto ta minti goma baka sa harafi ko ɗaya kalma ɗaya taka takananci ba aga ku yi ko a matsayinka na basakwace a ce ka tashi ka yi hausa ta minti goma amma da kananci eh akwai aiki ko eh to gaba haka ne su ba larabawa eh kana fara minti ɗaya minti biyu sai a jika ka je wata kalma wadda su kana ba haka suke faɗa ba to ana samu wannan to shi ne sai shi mala ya ba da misali famuhimizun cikin laraba akwai masu faɗan kalma da hamza idan kalma tana da hamza a cikinta to suna ta haƙiƙin hamza ɗin kuma su ambace ta an ce su ne su ne abin nan tamim ko suke himazi to su za ka ga irin su sa'ala sa'ilu to za ka ji suna sa'ala suna tabbatar da hamza ɗin an gane ko yawa irin su a an zartahu suna tabbatar da hamza ba su a an zartahu ba su tashili aka sun shawa su kuma shawa ba su a ihimazi an gane asalinsu su shawa ba su a ihimazi irin su sa'ala duk sala suke cewa sala na tambaya akwai sala na ruwa sun gudana to ba shi ake nufi akan ce sala ya yi tambaya akan ce sala ruwa sun gudana to su ba sa faɗan kalma da hamza a an zartahum din nan sai ga sun ce a an zartahum tasiri suke yi kwarai shawa ke su kuma tamimawa in sun zo sai su yi sai su yi ihimazi shine taqiqul hamza to annabi sallallahu alaihi sallama in ba kwarai shi ya zo sai ya karantar da shi yadda yake larabcinsa an gane sai ya karantar da shi sala zai karantar da shi sa'ala an zartahun shi kuma batamime in ya zo shi kuma sai a koyar da shi yadda yake larabcinsa sa'ala sa'ilun an gane a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minu na fatar an gane to haka larabawan suke to kaga da a ce shi mai sa'ala ya dawo sala an wahalar da shi mai a an zartahum ya dawo an zartahum kaga an wahalar da shi ko shi mai an zartahum a ce ya dawo a an zartahum mai sala ya dawo sa'ala to kaga an wahalar da shi saboda haka sai ya wahala ba zai ma gane alkur'anin ba to shi yasa kowa sai annabi koya masa gwargwadon lahajarsa to shine ma'anar kowanne ka karanta alkur'ani da shi larabcin ya yi na fatar an gane eh yawa wannan shine samar da aka samu na samu alƙira'atu din dalilin ne sa aka samu waɗannan ƙira'o'in kenan don gane ko ba wai su kaɗai alƙur'ani ya sauka a kansu ba to yudigimu ko akwai mai idigami shi kuma wani in ya zo fakki yake yi eh wani in ya zo sai ya shigar da harafi cikin harafi wani kuma in ya zo sai ya fakki eh manyar tadda minkum wani in ya zo manyar tadid zai ce an gani wa man ya galul wani in ya zo wa man ya gullu zai ce to haka suke wancan ya yi fakki wannan kuma sai ya idigami to haka larabawan suke haka larabawa suke to shi yasa alkur'ani sai ya sauka da kowace lahaja saboda a samu sauki ba tare da an samu wahala ba auyoshinmu akwai mai ishimami a larabcinsa akwai wanda a larabcinsa kwata-kwata babu ishimami sau da haka akwai larabawa da su duk sanda za su al'ishimam daga ashammu ne shi ne ka shaƙa maharafi ƙanshin wata haraka wadda ba tasa ba shi ake kira ishimami an gane yauwa ko musamman haraka ɗin ɗaya wasalin ya zamo sake ne to in ka zo sai ka yi ƙoƙarin shaƙa masa wata haraka an gane a kaikaice an gane misali irin wakila kaga akwai ya'un sakina to mai ishimami in ya zo ko waɗanda ke ishimami a larabcinsu in suka zo sai su yi ƙoƙarin shaƙa mata bamma suna waƙiula waƙiula madadin waƙila wagidal ma'u wagida madadin wagida an gane? wannan shi ake kiran shi bagi to akwai larabawan da duk in suka zo haka suke yi suna ishimami akwai waɗanda ba sa ishimami ba sa ishimami to wa minhumu daga cikin larabawan nan mamdid da haya ummu akwai wanda kishiyoyin wa'ancan guda uku yake nufata a larabcinsa wato akwai wanda shi wato baya ihmazi tasiri yake an gane kamar ƙuresha da muka faɗa akwai masu idigami akwai masu fakki an gane sannan kuma akwai mm? akwai masu ishimani yawwa to haka za ka gani wannan ya yi idigami yawwa sun mata khastumul ijila sai ce sun mata kattumul ijila mm. sai idigamin zalun cikin ta'un ba za ka majita ba sun mata kattumul ijila shi kuma wani in yazo sai ce sun mata khastumul ijila to haka su kuma duk larabci ne duk larabci ne saboda haka kai mai ihmazi to kakka yi izgili ga wanda ke ne eh ke tashili haka mai fakki ko mai idigami kakka yi izgili ga wanda ke fakki ka ce ai kaji wani na wa manyar tadi eh da makamantansu kamar yadda da ake tawa masu imala izgili eh ya an ji yana wadduhe sai a ce ai ba ƙur'ani yake karantawa eh to akwai larabawan da haka suke suna imala a larabcinsu wasu kuma ba sa yi to kuma duk annabi ya karantar da alkur'ani ta wannan hanyoyi lau kullifa kullu bi an ya turuka lau da dai kullifa an wajabta ma kullu dukkanin larabawa da waɗanda ma ba larabawa ba bi an ya turuka ma ya atado ɗiflan a ce ya bar abin da ya al'adantu da shi tun yana yaro jariri na sha'an kuma ya zamo ya taso da wannan abin an hare ma ko kuma ya tsufa da wannan abin to la shakka wallahi labarin abin nan ya wahala gare shi yanzu haka kawai kana bahaushe a ce ɗaya an haramta ma magana da hausa ta sakkwatanci kawai za ka koma baka ne a gaya akwai aiki ko babu a ce daga yanzu ka sake magana da hausa kanawa a sakkwatanci duk abin da za ka faɗa to da kananci ake so ko kuma shi baka ne a ce to yanzu duk abin da za ka faɗa ba a buƙatar kai kananci sai dai sakkwatanci to haka su ma larabawan suke inda an ce bakurai shi an ɗora mai dole sai ya dinga ta haƙiƙi a larabcinsa to da an wahalar da shi ba zai iya in ma ya iya to gaskiya da ya wahala to shi kuma alƙur'ani Allah ya faɗa ya ba da ƙa'ida wala qad yassarna zikira wala qad yassarna alqur'ana lizikr to ka gani an sauwaƙe alƙur'ani ne don a dinga ambatonsa da karanta shi eh walam ya ƙulhu ba zai iya faɗan wannan abin da ake son ya dawo kansa ba illa ba da riyabatin lisani sai fa bayan yawa harshensa tirenin ba ba gaba tun da harshen yanzu ya riga ya taso akan wani abu ko yanzu kuma ga wani abu sabo ana son ya koma kansa eh to shine ya ce siƙila eh kuma kada a karanta sikila shi ya fi wasu na karantawa ba da riyadatul lisani thaqula wasu kuma sikila saboda nauyi saboda harshen nasa ya riga ya yi nauyi da wannan tsohon tsohuwar lahaja ɗin to yanzu ana son ya dawo wa sabuwa to kaga akwai wahala ko to fatilka sab'un fihi min lughati to wancan da ya ambata a baya cewa an saukar da alkur'ani akan harfa guda bakwai sai ce to abinda ake nufi da harfa guda bakwai sab'un fihi min lughati ana nufin lugogi guda bakwai na larabawa afsahuha wanda su ne suka fi zama fasaha sama ga saura an ce lugogin sun fi ɗari lahajoji daban-daban na laraba malamai masu tarihi sun ambata to waɗannan bakwai su suka fi fasaha fi ma'anil asbati daga abin da aka ciranto daga tabbatattun malamai masu ta haƙiƙi su kawo abu yadda yake to ga su bakwai ɗin zai faɗa ƙorai shun akwai lahajar ƙoraishu cikin alƙur'ani ita ta fi yawa saboda annabi ba ƙoraishi ne kuma mafi yawan galibin laraba wanda an zagaye da shi lokacin da ƙur'ani yake sauka ƙoraishawa ne sannan na uku kuma ita ta fi dukkanin lahajojin fasaha ko? to ka gani? eh ita ta fi kowace lahaja fasaha da shi yasa ta fi tafi yawa ita ta tafi yawa to ka gani shi yasa in in fasaha kake nema a Hausa to dole sai ka dawo Sokoto saboda haka Hausa Sokoto za ka ga ta fi fasaha sama da Hausa Kanawa saboda shi ba Sokoce zai gaya maka abu a fili komai ya maka ya gaya maka sunansa eh, ba tare da wani misali ko wani tara-tara ba Eh, to amma kana abubuwa da yawa sai dai kaga suna ba da misali ko su faɗa wani abu wanda kai za ka ji a ɗabi'a wannan bai kamata a ce ya zama hausa ba Hmm? da suna cewa wai su ne hausawan eh haka suke faɗa daga gani ba da yawa karatukan nan da muke sai kaga suna bugowa wai kaza da aka faɗi me ake nufi wasu kalmomi da muke faɗa da hausa amma mu sun faɗi abu kuma muna ganewa amma mu in mun yi bayani to wasu abubuwan sai sun yi fatawa eh saboda hausa ba isa su ta yi ba sosai eh watakila wani na cewa to ai a rubutu za ka ga tasu ake a to yana yiwa a fahimta ta saboda tasu tana ɗan da sauƙi ko koyon hausa za ka yi to tasu ta ɗan fi sauƙi mu tamu tana da wahala sosai tana ɗan da nauyi to shi kuma harka ta ilimi in za ka isar da saƙo ana son ka bi hanya mafi sauƙi wannan shi ne kawai Eh, Allah ya samu dace tunda mu hausa tamu da daddiya ce Eh, tunda ai eh, shehu abdullahi yana da rubuce-rubuce da ya da hausa suna nan shehu usmanu ma haka modibba asama'u ma haka ɗiyarsa muhammadu bello ma duka eh tabbatanci ne su ne su ne asalin sa a gani eh harisun akwai bani- banu haris akwai lahajar su a ƙur'ani huzailun bizali ba zayun ba ne wannan kuskure ne huzailun eh, zalunci ma'ujama eh, babu wata ƙabila huzailu da zayun babu ta to yana yawa kuskuren ɗabi'i ne eh, kuma kowa asalin littafin gashi wannan shine ashaushawi to kowa asalin ma haka ya kawo shi so kuma in ka koma littattafai na tarihi to duka za ka ga zalum ake rubutawa kuma shi ma abdullahi dan masud za ka ji ana cewa alhuzaliyu Hmm? to sai a gyara shi yamanun haka kuma yaman akwai lahajar su a cikin alkur'ani ko ma'a asadin akwai banu asad tamimuhum akwai banu tamim hawazinu akwai banu hawazin Eh. to wannan su ne guda bakwai quraish haris huzailu yamanu asad tamim hawazin Eh. amma kuma can a shehu abdullahi ya ce a hamsin ne eh hamsin ne to amma nan da yake shi a shaushawi a littafinsa bakwai ɗin ya kawo da shi yasa a shehu abdullahi sai ya taƙaita a kansu amma ba su kaɗai ba ne eh mai yiwa dai bakwai ɗin su suka fi yawa tunda ya ce lughatuhul hamsu ne ya ce yarukan larabawa da aka sa cikin alkur'ani hamsin ne eh, cikin al-miftahu littafsir eh so yana yiwa waɗannan bakwan su suka fi shahara ko kuma su suka fi yawa to kuma dama koyaushe alhukumu lil galib hmm? eh, akan kalli abin da ya fi zama galib ya fi rinjaye sai a bashi hukunci eh wakila wasu malamai sun ce aujuhun minan lugati to wannan ra'ayi na biyu kenan Eh, wancan ra'ayin ana jingina shi ga abu ubaid alharawi an ce abin da ya zaɓa kenan Eh, kuma shi ma a shaushawi kamar ya karkata zuwa ga wannan kuma shi ma a sheku abdullahi zahirin maganarsa kamar yana maili zuwa ga cewa dai logogin su ne suka fi to dama biyun nan da zai kawo a su suka fi rinjaye bisa da sauran zantukan da ake kawowa duk da ƙauli a uku ya kawo kamar yadda za mu ji to wannan shine na biyu wakila wasu malamai sun ce aujuhun minal lugati ana nufin fuskoki na luga da ake samu a cikin kalimomi ta khalafat da sun ka saba bisab ita gayyarati wato saboda canje-canje guda bakwai kamar suna bayani irin su al-ikhtilafu fil harakat shine samun sassabawa ga wasulla sai kai kalma ta zo da kaza kuma ta zo da wasali kaza an gane dunal ma'ana amma ko ma'ana ɗaya ce a ma'ana abu ɗaya ake nufi amma kuma abin ya bambanta an gane yau suna ba da misali da faɗin Allah ta'ala wa in kana zuwa usratin fa naziratun ila maisara ila maisura to an karanta bi kasri sin wannan shine qira'atul jumhur haka nafi'un ya karanta bi dhammi sin ila maisura to da maisura maf'ula da maisira maf'ila duk abu ɗaya ne duk dai ma'anar tana nan an gane abin da dai ake nufi sauki eh sauki to kaga an samu canji wajen mi wajen kasara da kuma fata da damma sanan na biyu al-ikhtilafu fil harakat wal ma'ana da ma'anar da wasalin duka sai su saba an gane wasali ya canza kuma ma'ana ta canza amma rubutu yana ne yadda yake irin faɗin Allah ta'ala fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin to akwai qira'an fatalaqqa adama min rabbihi kalimatun eh adamu sai zama maf'ulun bihi muqaddam kalimatun sai zama fa'ilun muakhar to kaga ma'ana ta canza fatalaqqa adamu to nan adamu din shine ya shine fa'ili eh amma fa talaqqa adama min rabbihi kalimatun to kaga nan kalimatun din sune fa'ili eh kalmomin sune suka hadu da adam an gane ko sannan na uku suka ce akwai sabani a rubutu kawai amma ma'ana daya eh wato shakalin kalma din ya bambanta an gane amma kuma kuma duka abubuwa an samu tararufi wajen ma'ana kamar faɗin Allah ta'ala kal'ihinil manfush to an samu ƙira'a kuma kal'ihinil mansuf daga asuf an san asu ko kal'ihini al-manfush ko sannan an samu kasufil manfush haka yake kasufil manfush to da asuf da al'ihin duka abu ɗaya ne duka da ana nufin gashin tumaki ko ka ce al'ihinul manfush ko ka ce al'asuful manfush duk ma'ana ɗaya ce sannan na hudu akwai saɓani a wajen ma'ana amma kuma a rubutu ba za ka ga an canza ba an gani? haka a haraka ma ba za ka ga an sallah kawai faɗin Allah ta'ala hatta iza fuzia an ƙulube fuzia bit tashdid to an karanta bit takhfif hatta iza fuzia eh to fuzia daban eh fuzia daban shi ma ko eh akwai bambanci eh akwai bambanci wani ne ke sallama to wannan kenan to saboda haka akwai bambanci tsakanin fuzia da an ce fuzia me ma'ana fuzia na? eh ma'anarsa me ake nufi me ake nufi ana hatta iza fuzza an qulubi na'am me ake nufi kun shiru na'am eh abinda Allah ke nufi ana ta iza fuzziya an qulubihim mhm kun shiru na'am na'am wa zai ce wani abu na'am wai magana mana na'am mm
har idan aka sanya firgita ko tsoro a cikin zukatansu
na'am abinda ake nufi kenan eh an bai fassara wa to fassara ba ma'ana me amfaninta eh ai mu nuridul ma'ana muna son ma'ana ne me ake nufi hmm? an gani na'am fuzzi'a an qulubihim shine an kawar da tsoro daga zukatansu an gane ai uzila al-khawfu an qulubihim ba wai an sa tsoro a zukatansu eh kamar ya aka ce mi a a ba saboda Allah uzziya din dai karan kansa eh yana fa'idantar da uzila ko an sa an ko ba a sa an ba ana iya cewa fuzziya kuma ana nufin an kawar da abu Mm. Mhm. to fuzzi'a ha fuzzi'a biduni tashdid Hmm? Na'am? To ai wancan ma ba ku sani. Shi kuma ku shifal geda'u an qulubihim. Eh an yaye marufi a zukatansu yanzu ba ba wani rudu ko wata abin nan wani lubusu a zukatansu. Komai ya bayyana. Eh, to shi ne bambancin ma'ana kaga ma'anar waccan daban shi ko ma'anar wannan daban Mm. shi ma ma'anar wannan daban to sai na biyar ko kuma al-ikhtilafu fil khatti wal ma'ana da rubutun da ma'ana duka sun bambanta kamar faɗin Allah ta'ala wa talhin manzude to an jiyo a wa talhin to kaga a talhu daban a talhu daban me ma'ana a talh eh cewa na aka yi eh tutun da gaji ana ja mu ɗauka a to a talhu ha وطلع أه؟ shi kuma fure na dabino shi ake nufi wa ƙwal'in kaga ma'anar waccan daban shi ma ma'anar wannan daban akwai al-ikhtilaf fi taqdimi wa ta'khir eh an samu sabani ta hanyar jinkirtawa da gabatarwa shi wannan ƙari iya karanta tare da gabatarwa wancan ƙari ya karanta tare da jinkintarwa kamar waje a sakaratul mauti bil haq Mm? to an jo ƙira'a menene waja'at sakaratul haqqi bil mauti wadun ma'ana ɗaya ce da waccan ƙira'a da wannan ƙira'a duka abu ɗaya ne ma'ana dai mutuwa ta zo sai saɓani wajen alexi fi ziyara wa nuqsan an samu wani ya ƙara wani harafi wani ya rage eh kamar faɗin Allah ta'ala wa ma'amilathu aidihim hu to an jo kira wa ma'amilat aidihim ba tare da hu ba to wasu malamai sun ce wannan aujuhu na lugogi da ake samu na al-ikhtilaf su ne unzila al-qur'anu ala sab'ati ahruf eh akwai masu wannan ra'ayi kusan ibnu kutaiba shi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi Mm. to ko kaɗo wancan ma'ana ta farko ko kaɗo wannan wannan su suka fi ƙarfi sama da duk wata magana da za a ambata to shine wakila aujuhum min al-lughati takhalafat bi sab'i taghayyurati Mm. kaga an samu canje-canje ƙila ƙauli na uku wa idun an ce abinda ake nufi da harufa guda bakwai ana nufin wa idun narkon azaba cikin alkurani zaka ga ana narkon azaba ga masu laifi mujirmai wa'aduhu akwai alkawali da Allah ke yi na aljanna in kayi kaza kana da kaza wa'id shine in kai kaza to za a yi ma azaba wa'adu kuma in ka aiki kaza na alkhairi za a baka sakamako kaza halalun sai bayani akan abu kaza halatti ne wa'azun da kuma wa'azi haramun da kuma bayanin kaza haram ne eh? hujajun ba hijajun ba idan milha domin hijaju jam'u hijjatin alhijja shine shekara yan ce alhijaju shine shekaru ala an ta'jurani samaniya hijaj to hujjat jam'u hujjatin alhujja shine alburhan dalili addalil to hujjoji ake nufi ba shekaru ba kuskure ne a cikin alkur'ani ma'ana akwai alihtijaji kafa hujja za ka ga wasu ayoyin Allah yana kafa hujja da kaza da kaza da kaza da kaza amsalu akwai kuma kawo misalai hmm? eh akwai kawo misalai a cikin alkur'ani duka to wasu sun ce wannan shine sab'atu a harufin eh saba'atu a harufin waja'a gairu za min al'akawali waja'a gairu za wani abin nan da muka ambata ba na wani kaga kauli uku ya ambata ya ce to akwai wasu maganganu waɗanda ba waɗannan ba mun kau da kai a kansu fauka salasina sun haura matalatin to in mala ya ce zai kawo su kaga ai magana za ta yi tsayi falatu bali amma karka kula ita batunsu rike waɗanda sun ishe ka saboda duka an kawo su kuma an yi raddinsu ba su da ƙarfi sosai to saboda lokaci bari mu yi a gurguje tatimmatun wato cikon babi ko kuma cikon dai babi walwahayu bil ilhami au kitaba walwahayu kaga shi wahayi bil ilhami wani lokaci yana zuwa da al-ilham kawai annabi ya ji an kinsa masa wani abu kuma shikenan ba karanta masa aka yi ba ba kuma rubutawa aka yi aka basa ba kawai ya ɗaya ji ya san kaza kuma shikenan mm? shi kenan to yanzu wannan shi ke nuna maka batar gulatu sufiya ku duba duk da matsayin annabawa sai dai a turo mala'ika ya koya musu ya koya musu faratu to amma su suka ce ba za ka zamo cikakken kamili ba sai ya zamo iliminka babu wasu daga kai sai Allah Allah shi ne malami kai ne dalibi eh ku duba fa shi ba annabi yana da malami malaminsa jibrilu jibrilu malaminsa Allah to su sun ce wannan wannan karamin mataki ne wanda ke ɗaukar karatu ta hanyar mala'iku ko malamai ta wannan karami ne ba ɗan ajin tubarkalla ba ne ba ka zamo cikakken kamili sai ka zamo dare daga Allah haka ansa kaga an shallace annabawa ke ta haka suke fada kai Allah ya sawaka to shine mala yace wal wahayu kaga shi wahayi bil ilhami yakan zo ta hanyar ilhami Allah ya kinsa kaza a cikin zuciyar bawa au kitaba fi lauhin ko kuma a rubuta saƙon a allo a kawo ma annabi duk wannan ya faru au sahifa ko a rubuta a takarda ƙadina ba wadda ita takardar za ta wakilci wahayi na ilhami wato wani lokaci ya zo ta hanyar ilhami wani lokaci kuma ya zo ta hanyar rubutu duk wannan ya faru to yan an rubuta a allo ko a takarda to sai zama ya wakilci ilham alwahayi bil ilham unzilati tauratu mala yace an saukar da at-taura bil ibrani da ibrani yaren ibra da shi aka saukar da at-taura saboda a kowane annabi akan kalli yaren mutanensa sai a aiko shi da wannan yaren wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi to kowane manzo da abin da ake turo shi da yaren al'ummarsa to shi annabi musa banu isra'il da su fir'auna duk da kake ji ibrananci suke ba larabci suke yi to shi yasa sai aka aiko musu da attaura littafin su da ibra da shi yayi musu wa'azi wa unzila zaburu an saukar da zabura bis suriyani da suriyaniya ta annabi dawud shi a yaren mutanensa suriyaniya wa unjilal injilu an saukar da injila bil ajami da ajami wasu ce turanci amma ba irin wannan namu ba turanci irin na wa'annan mutanen zamaninsa an gane? to da shi aka sauka saboda turancin da ake yi a yanzu a ingila yana da sauransu ba shi ake yi a zamanin annabi isa ba ba shi ba ne wa unzila alƙur'anu an saukar da alƙur'ani bil arabi da harshen larabci saboda waɗanda aka aiko annabi sallallahu alaihi sallama da su zuwa gare su larabawa ne to hal gairuhu ja'a min alqur'ani to ga tambaya shin wani larabci ya zo cikin alqur'ani akwai wani yare da aka shigar cikin alqur'ani wanda ba larabci ba shine mala yace hal gairuhu ja'a min alqur'ani ka sundusin kamar sundus wasu sun ce ba larabci bane hmm? asalinsa ma'ana ba larabawa sun ka fara amfani da shi tun kamin larabawa akwai masu amfani da sundus irinsu istabarak aulam ya je ko kuma a'a ba a samu wani yare ba wanda ba larabci ba a cikin alkur'ani kaulani to akwai maganganu guda biyu na malamai wasu ce akwai wasu kalmomi tsiraru an gane ba su wuce ka kirga su da yatsu da aka shigo da su cikin alkur'ani waɗanda asalin su ba larabci ba ne kamar irin sandus ɗin da ya amfani da su ana an gane yawwa irinsu ismail irinsu ishaq da makamantansu irinsu jibril da makamantansu wasu sun ce duka asali ba larabci ba ne eh wasu kuma sun ce a duk abin da gani cikin ƙur'ani larabci ne ba wata kalma ɗaya tunda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya eh to sai su waɗanga da suka ce duk abin da a cikin alkur'ani larabci ne sai an kai musu tambaya to ya za ku yi da waɗannan kalmomi bincike da tarihi ya tabbatar da cewa tun kamin laraba akwai su an jiyo waɗannan kalmomin a wurin waɗanda ba laraba kuma su sun girme larabawa sai suka ce bai annahu tawafaqat lugatu kawai an samu muwafaka ne su sun faɗa a matsayin yaren su kuma laraba su ma suka faɗa sai aka ittifaki ba wai larabawan sun an so ne daga gare su ba kawai an samu su waɗanda ba laraba suna faɗin kaza su kuma laraba da suka zo su ma sai suka faɗi wannan kaza a matsayin yaren su amsar da suka bada kenan to sun da su da kuka kawo waɗannan kalimatu ɗin tawafuku ne kawai laraba sun yi muwafaka da waɗancan ne amma ba arowa suka yi daga gare su ba an gani? eh na kowane ma'anarsa daban eh kowane da yadda ya bashi kuma ana iya samun ma'anar ta zamo daidai ba matsala to sai ce tawafaƙar lugatu alaihi an samu muwafaƙar lugogi a kan sani lakin sai dai raddahul asibatu to wannan amsa da suka bai tabbatattun malamai sun yi raddinta sun ce a wannan ba karɓaɓɓe ba ne ba karɓaɓɓe ba ne saboda suka ce in mun kalli kalmomin to za mu ga ya saba masu yaƙi da usulubi na larabci ta waje yadda suke sauwaƙe lafazi da sauransu ishe za suka ce ba za a karɓi wannan abin da suka kawo ba ba muwafaƙa ba ne an gane ba muwafaƙa ba ne wasu kuma suka ce cikin ansoshin da suka bada suka ce a'a eh larabawan sun aro su ne daga waɗancan amma sai suka arrabar da kalmomin suka mai da su larabci an gane suka mai da su larabci saboda haka yanzu sun tashi daga waccan ma'ana ta farko yanzu sun dawo da ma'ana ta larabci na'am eh to ai she kawo sabanin a gani mafi yawa sai da qur'ani yazo sai aka same su inda larabawan suna amfani da su akwai ɗaiɗaiku da suke amfani da su tun kafin ma alƙur'ani ya sauka wasu kalmomin wasu kalmomin kuma sai da ƙur'ani ya zo to she kawo saɓani amma babban abin da ya kawo saɓanin kamin larabawan akwai su wannan mujma'un alaihi ne da masu cewa komai nasa larabci ne da masu cewa akwai kalmomi waɗanda ba larabci ba an haɗu kan cewa kalmomin ba laraba sun ka fara ta'ammuli da su ba to amma kaji amsoshin da suka bada an gani kaji amsoshin da suka bada sau da haka mafi yawan kalmomin kamar sundus a cin kamin ƙur'ani ya zo akwai shi a bakunan larabawa akwai shi an gani? to sai ce wa laisa kaunuhu bihi to amsa waɗancan al'asbatu da suka ba wa'yancan suka ce ai kasancewa alkur'ani bihi ya zo da wasu kalmomi waɗanda ba larabci ba to walaisa bi mani'in wannan ba zai hana ma alkur'ani min kaunihi ya zamo min arabiyin nasu ya zamo na larabci mai cikakkiyar fasaha ba saboda za ka ga dama babu saɓani kan wata jimla ita jimla ba jimla ko ƙwaya ɗaya wadda an ka aro daga wani yare a ƙur'ani babu ana magana ne akan kalimatu kalma an gane kuma ɗaiɗaiku ne wasu ce ham- ha- hamsin wasu ce tamanin wasu ce ɗari da wani abu to- to cikin du- du- abin nan dubbai da an samu ɗari da wani abu misali kaga wannan ai ba komai ba ne kaga ana hukunci ne da mi da algalib to suka ce ai wannan ba ba- wannan bai cire alkur'ani daga fasaha bai cirewa misali ka yi larabci safha kila goma eh sai ka shigar da wasu 'yan kalmomi na larabci eh wanda ba larabci ba ba ce ya takar rubutun ka ba fasaha ce an gane abin da ya hirin jaye shi ake kallo da kuma ma'anat da kuma siyaki da kuma jimloli su ake kallo eh so kuma shi a sheku abdullahi ya karkata kan wannan ra'ayi Eh, akwai ɗaiɗaikun kalmomi a cikin alkur'ani wanda ba larabci ba wannan bai cire alkur'ani daga fasaharsa yana nan da fasaharsa kuma yana nan a larabcinsa Eh, ba gazawa ba ce an gani? to wannan shi ne sai mu tsaya nan saboda lokaci Eh, mun dawo sai mu tashi albabu sani bima ya ta'allaku bi qira'ati سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته